صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الأهل المعصومين سيما بقية الله في الأرض صاحب العصر والزمان الرحمن في الأرض to mun karanta karshen bakara tun karatu biyu baya da suka wuce muka yi tarjama sannan karatun baya bayan nan muka yi sharhi da waɗansu ruwayoyi a ƙasa muna cikin yi ne lokaci kure mana saboda ka za mu ɗora kai ɗan abin da ya saura na ruwayoyi ɗin da aka samu dangane da ƙarshen bakara ɗin a bayan mun karanta wani hadisi mai tsawo wanda ke cikin etijaj wanda ya nuna ainihin wa'annan kalmomi amanar rasulu zuwa ƙarshen sura ainihin zance ne tsakanin allah ta'ala da manzonsa a gana wanda ya yi da shi a sidratul muntaha bayan da ya yi iraji zuwa sama to shi ma a gurguje muka karanta saboda tsawon ruwaya da to bayan wannan wannan wannan ruwaya shi ya wannan wannan ruwaya da muka karanta da yake za a tuna da karatun baya ne wanda ya nuna ainihin a nan ne ma aka samo asalin kiran sallah da ikama wato a saman bakwai ne a sidratul muntaha yayin da manzannin sallallahu alaihi wa alihi ya jagoranci annabawa da manzanni a sallah mala'ika jibril ya yi kiran sallah ya ta da ikama to shi ma shigen irin wannan an ruwaito a ruwayan da za mu ce na sauran jama'a wato ba ruwayan da wata ibara ba ruwayan shi'a ba akwai littattafai kamar su wannan ya kawo daga muktadabul asar da fara'idis sum'aini ta hanyoyi daban-daban da isnadin su daga muwaffaq bin ahmad da nasa isnadin hayya zuwa abi salma mai ma manzo Allah sallallahu alaihi wa kiwon dabbobi ya kawo shigen irin wannan hadisi iyan yadda aka ji nuna cewa a saman bakwai ne a sidratul munta aka yi munajati tsakanin allah da ubangijinsa da wannan kalmomin amanar rasulu kuma an zura ilaihin na rabbi sai manzo allah ya ce wal mu'minuna kullum amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarqu bayna ahadin min rusuli gashi nan dai mun riga ma ba shi zan karanta muku ba in allah ya faɗa manzon sai faɗa sai ya ce to na yi maka wannan to tambaya ma sai ya sake roƙo sai a ce an yi masa wannan sai ya sake roƙo to shi ne haddo ina har ya zuwa haddo inda rabbana za ta akhir na har ya zuwa ƙarshe yana yana roƙo ana ƙara yana cewa an bashi yana yana cewa to a ƙara mashi ai ce to me kake so ya sake roƙo to shi ne to sai zama yadda kamar yadda muka karanto ina an samu ruwaya allah a littattafai biyu na ahalus sunna da shigen irin wannan kuma shekul dosi a kitabul gaiba ya ruwaito shigen irinsa shi ma daga abi salma din akwai ruwayoyi shigen irin wa'annan daban-daban wanda ba mu bukatar mu kawo kowane da nasa ruwaya ya ishe ka san cewa ainihin wa in tudu ma fi anfusikum lillahi ma fi samawati ma fi al-ardi wa in tudu ma fi anfusikum aw tufuhu yahsibukum bihi Allah aya ce da aka bijiro da ita ga dukkanin annabawa suka ji tsoron karba sai wannan manzon ya karba da ya karba sai sai Allah ya sauƙaƙe masa ya masa sauƙi kuma wannan a munajatin da ya yi da ubangijinsa a sidratul munta inda ko jibril bai je ba sannan kuma da ya zo ainihin muhallin da bai- eh, ainihi ya- ya sallah da annabawa da da- da manzanni nan aka aka fara kiran sallah da ikama to bakam da yawa suna cewa ainihin i- isra'i da mi'raji a shekara ta uku ne ko ta hu- ta biyar bayan aiko annabi to in haka nan ne ina maganan kuma cewa kiran sallah sai da aka gina masallaci a madina aka yi shawara in, in, in a saman bakwai aka yi lokacin da ya je mi'iraji sannan kuma har wala su ma s- da yi masu ruwayan cewa a sam a- a- a- an, an kirkiro kiran sallah ne su ma sun kawo ruwayan da ya karo da nasu sun da suka ce an gina masallaci ne aka yi shawara kuma sai suka ce tun a makka kuma wai da ba a kiran sallah sai da wani mutum ya shiga musulunci sai ya ce a kira to kuma sai ka ɗauka to ne za a ɗauka daga cikin wannan kun ce a madina yanzu kun ce kuma a makka lokacin da wayan ne musulunta ne ma aka fara fara bayyana kiran sallah to la hada wala zaka kiran sallah a saman bakwai ne an an ba annabi kuma haka mai da aka ba shi sallah aka ba aka aka ba shi duk yadda ake yin ba shawara ake yi ba ba- wahayi ba shawara bane to ana addinin nan ba tattaunawa akai aka kawwana shi ba tsakanin annabi da sahabbansa suka tattauna suka ba shawara na abubuwan da za a yi addini da shi wannan bai kama da hankali ba in huwa illa wahayin yuha kuma zantukan manzo Allah wahayi ne wa ma yanzu ku annal hawa Ba- ba zance ne na wani ana tattaunawa ne a kawo to shi- shi ne wannan wannan ba su kawo wa'yansu ba wa'yansu ruwayoyin ba daban-daban da suka yi kama da wannan wannan din ya wadatar sai wani janibin a cikin itijaj na ɗabrasi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi, a hadi- hadisi mai tsawon gaske a cikin wannan hadisi akwai hudu bangadir kamalalliya to a cikin hudu bangadir din akwai bangaren da manzala sallallahu alaihi wa alihi ke cewa ma'ashirin nas قولوا الذي قلت لكم وسلموا على علي بإمرة المؤمنين وقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وكونغا كم wannan a hadisin gadir akwai wannan kalma wanda manzo Allah da ya shi ya ce sami'ina wa ata'ana a sama kuma yanzu ya umarci na ƙasa su ce ga karɓan shugabancin ali su ce sami na wata kuma duk suka yi kirari furuci kama an yi aiki kuma da- wani abu daban wasu suka yi kuma har wala a cikin kitabar tauhid da nasa isnadin da ya zuwa abi jumaila al-mufaddal bin salih daga muhammad bin ali al-halbi daga abi abdullah alaihi salam ya ce ma umira al-ibadu illa biduni sa- sa'atihim wa kullu shay'in umira nasu bi akhdhihi fa hum muttasiquna lah wannan ah, la yukallifu Allah fasara la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha yake cewa Allah ba a umarci yace ba a umarci bayi da abin da yake ah, fiye da dunduna a larabci na iya zuwa kana iya sa shi a gaba gaba fiye da zamu iya cewa fiye da iyawansu wato ba a umarci ba a umarci bayi da su yi wani abu fiye da abin da za su iya ba duk abin da aka umarci mana- mutane da su rike shi to yana cikin fadalin- fadin iyawansu ne wato ma'ana za su iya duk abin da aka ce maka kayi za ka iya ne allah ta'ala bai kallafa mutane abin da ba za su iya ba bai ce ya ku jama'a ku tsinko taurari ba ko ku je sama ku yi sallah duk bai bai ce aka ba. ko kuma ku nutsa ƙarƙashin ruwa ku ɗebo ayoyi ko samu ko samu hadisai ba duk abin da aka sa maka ko aka ce ku bi ilimi ko da za ku huda ƙasa ne ku je ku samu shi duk ba a ce maka hakan ba duk abin da aka da aka ce maka kai to za ka iya ne wani aka ce udul ilma bi walau bi sin ashe zai yi a tafi sin ne ko Za- wato ma'ana za a yi tafiya mai nisa bi dan ilimi amma ba ka ji an ce ko da zuwa saman bakwai ne saboda dama in aka ce sai ka ce to ya zan yi je saman bakwai duk abin da aka ce maka kai to dama za ka iya ne allah ta'ala baya kallafa ma rai abin da ba ta iya wannan fasara la yukallifu allah nafsan illa wusa wa yace ko wa ma la yastati'una lahu fa huwa mawdu'un anhum duk abin da ba za su iya shi ba an sauke musu shi walakin nan nasa la khaira fi amma mutane ba alkhairi a cikin su ga abinda a sa maka abinda zaka iya ka ce ya gagare ka sai zan ba su su ne in kaga in kaga an sa ma mutane abu sun sun ki su yi ba sun ba ba zai yi ne ba sun ki su bin saboda ransu baya so saboda ba ba su ne ba ba alkhairi a cikin su sai su ki aikata abinda aka ce musu zaman mun kaman hadisin bayana inda manzo Allah yake cewa ku ku sallama ma Ali da Imra ku ce sami ina wa ta'ana amma daga baya suka ga cewa wannan yayi yayi tsauri har ma wani ya sami manzo Allah ya ce ka ce ka ce mu yadda kai manzo Allah ne mun yadda ka ce mu sallah mun yi ka ce mu bada zakka mun bada zakka yanzu kuma ka zo da wani abu wannan ba zamu wannan daga wajenka ne ko daga wajen Allah ne yace daga wajen Allah ne ce to ya yi addu'a a kansa ya ce Allah in daga wajenka ne yi mana ruwan duwatsu to sai ku Allah ya wurge shi da dutse ya sauka a kokon kansa ya fasa ya fita ta duburansa shi ba zai karɓi wani ce shi wannan ba ban da wannan to wasu ba su yi ɓalo-ɓalo irin wannan ba amma dai ba su yin ba to shi ne fito ba zai yiwu ba ne a biyaro jarumi ya fi ku jaruntakawa ya fi ku ilimi ya fi ku komai da komai amma kun girme shi ba zai yiwu ba ne to da isin har walawa da a cikin kitabar tauhid da nasu isnadin dai ya zo abdulsalam bin sa'ad al-harawi ya ce na ji abar hassan ali bin musa bin ja'far alaihi salam yana cewa man ƙala bi jabri fala tuqiquhu min az-zakati wala taqbalu lahu shahada wanda duk ya faɗi jabra to kar ku bi shi ma'ana kar ku bi shi sallah fala tuqu kuma fala fala tuqu min az-zakati kar ku bashi daga zakka kuma kar ku karbi shaidar bai ce sallah ba yace wanda duk yake faɗin jabra jabra shine tilasta akwai waɗansu mutane suka ce suke da ra'ayin cewa shi mutum mujibar ne wato an, tilasta mashi wato abinda mutum yake yi baya da zaɓi haka dama Allah ya kaddara masa zaɓin da kaga mutum yana yi dama kaddarare ne haka Allah ya kaddara in kaga mutum mutumin kirki dama haka Allah ya shi mutum kirki in kaga lalatacce haka Allah ya lalatacce shi kuma shi kuma Allah haka Allah ya shi haka shi ko sallah bai to haka Allah ya shi to Allah yake mana baya sallah Allah da ya yi mutum ya ce ya sallah ko ya yi kokari in ka ga bai yi ba ba Allah ne ya hana shi yawa to akwai wasu mutane suna cewa wai mu akwai mujibira ana ce musu mujibira su ne wanda suke cewa mutum bai da tsabi abin da yake dama haka na haka haka Allah ya shi yana yi ne haka na to in haka nan ne sai aka ce musu to ya za a yi kuma ya je lahira kuma a sa shi a wuta sai ya ce to haka Allah ya kaddara kuma dama ya kaddara shi dan mutum saboda haka sai aikin yan wuta ya je shiga wuta kuma dan aljanna Allah ya daga kadara shi dan aljanna ne sai aikin aljanna sai shiga aljanna to shine yake cewa to wanda kuka je yana faɗin wannan kar ku bashi komai daga zakka kuma kar ku karbi shaidarsa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha Allah baya ta'ala baya kallafa ma rai sai abin da take iya wala yuhammilaha fawqa taqatiha baya tsora mata abin da yafi karfinta wala taksibu kullu nafsin illa alaiha rai ba ta aikata komai sai ga kanta wala ta zurwa zuratun wudura uku kuma wata maɗaukiyar nauyi ba ta ɗaukar nauyi wata aiki kai kake da zaɓi kai makaka muƙaddara da a ce wani misali da ke karantawa ainihin annabi isa ke ba jama'ansa misali ya ce da za a ce wani sarki zai yi doka ya ce ya ba duk marasa lafiya kwana uku kowa ya warke duk guragu ya ba su kwana uku duk su miƙe duk makaho ya ba su kwana uku duk su buɗe ido bayan kwana uku duk wanda duk mara lafiyan da bai warke ba a kai shi a sashi a ta masa bulala ba sarki ce ka warke a ka warke sai a ƙara mashi da bulala sannan kuma duk gurgun da aka gaishe yana ɗingishi bayan kwana uku a dunga bulale shi sarki ya ce bayan kwana uku ya miƙe yaki sannan duk makaho mara da aka kwana uku duk da aka ido bai buɗe ba ya ci duka to me za a ce ma wannan sarki azzalim to sun shi to kuna ganin Allah ta'ala zai haka nan yanzu mutum mutum zai wannan kace mashi azalimi sai kace Allah ya haka nan yanzu Allah ta'ala ya yi ka ba yadda ka za ka yi kuma ka yi aiki mummuna ba yadda za ka ba yadda za ka iya kaucewa ba sannan ya sa ka auta ka ce ma Allah me nake ka ce masa azalimu ya zubu kuma da kuma da da ainihin mutum da suke cewa ainihin dama Allah ya mutum yadda yake ne ko an yi mishi wazi ba zai gyaru ba to ashe kaga kenan an zo ana masa babaro dake ana ce shi imani alhali dama an hana shi imani an hana shi imani dama ba zai wuyi ba amma in ka ce mana Allah ta'ala ya ba da labarin wane ba zai imani ba sai mu ce maka yi saboda Allah ya san abin zai faru ya san mutum shi ya yi shi tun kafin abu ya faru ya riga san shi saboda haka mutum yana iya bada labari kamar yadda habir ko yake yake iya bada labari dangane da wani abin da zai aukula mahalata kuma zai ko da masanin gini ne in ya ce a tashi ginin nan zai rusa zai kuma rusa ba sai a ce ya san gaibu ba ko ba lura ba ainihin ya duba alamu ya bisa sirrin su ya san alamu halatta ginin zai rushe ko kuma ya duba likita ya duba maras lafiya ce ya kusa mutuwa ya ce lalle ba zai kai kwana bakwai ba zai mutu to idan idan aka lura da wani mutum wanda yake da aka ga a ya tsora aniyan lalle sai ya aikata mummunan aiki sai aka ce zai yi kafa to ba yana nufin ainihin an tilasta mashi ba don Allah ta'ala ya ba da labarin abin da mutum zai yi ba yana nufin ya tilasta mashi ba ne yawa ba ya sa ba jabra ba ne ya ba da labarin abin da zai auku ne kafin ya auku saboda saninsa da abin da zai auku ba yana nufin dama shi ne kallafa mashi haka nan in shi kallafa masa haka nan to ainihin kaga kenan ya zalunce shi shi kallafa mashi kamar da muka karanta a nan cewa an ba manzan nan sunayen yan aljanna da yan mutum wayannan ne kuma wanda aka bashi aka ce wani yana su ne yan aljanna to amma tambaya an wayannan dama an datsa ne ko sun yi aikin yan wuta sai sun shiga aljanna in ka ce mana eh sai mu ce to ba ba hikima a ciki kuma ba adalci Allah ta'ala ya san abin da zai faru ne ya ba da labarin saboda ka wanda da ya ce mutane mujibirai ne wato an tilasta masu ne sai abin da suke yi to ya ce Allah yana masu kwalele yana cewa ku imani in sa ku aljanna alhali kwalele ne ba dama ba za su imani kaga da awon bai da ma'ana kiran su bai da ma'ana sannan kuma duk wanda ya imani ma ko ya aikin kirki duk da aka in ya rubuta shi wuta wuta za shi wutan kawai zai ta shi ma kaga ainihin an sa ba hikima ce an yi ta'adilin hikimar aiko annabawa da manzanni an wargaza hikimar cewa mutum ya aikin kirki tunda an ce ko kayi kirkin ma inda aka rubuta za ka can za ka tarkawa duk an wargaza komi an sa komi ba ma hikima a ciki kawai ba hikima a halittar sama da ƙasa da halittar mutum da aiko da shiryar da shi da aiko manzanni duk an wargaza da jabra duk jabra ta warga amma dai masu wasu suna da ra'ayin jabra har yanzu akwai mujibra wanda su ce to haka Allah ya riga ya kaddara eh to haka Allah ya kaddara amma dan adam bai da ce bai da zabi haka ko ya yi haka kawai zai ce to to kuma za a azabta shi yana zabi haka Allah ya ga dama mai irin wannan da ba dun tausayi sai mu ce to Allah ya kaddara maka dukkan sharori sai ka ji ya ce a baya so shi to ya kaje cewa Allah ya kaddara shari akan wasu ba kuma za su iya canza ba to shine sannan kuma har wala dai a cikin kitabun tauhid da nasu isnadin zuwa hamza bin himran ya ce na tambayi abu abdullah alaihi salam dangane da istifa'a na ji mun karanta wannan a baya sai ya ce bai gaya bai bai ce masa komai ba sai daga baya ce asala hakalla ni fa a raina ina ganin ina cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai kallafa ma bayi ba sai abin da suke iyawa in ba ka ai ba za su iya ba ba su iya ina cewa kuma ba su aikata komi sai da nufinsa nufin Allah da- da- da da mashi'a ɗinsa da hukuncinsa da ƙuduransa sai ya ce min haza dinullah allazi ana alaihi wa abai in ji abu yakubu ya ce to wannan shine addinin Allah wanda nake akai ni da iyayen- iyayena wa kama qala kuma kamar yadda Allah ya faɗa haka ne wa hadha ma wa'adnahu min at-tatimmati sabiqa ma wa'idna wa abinda akai mana alƙawarin sa kenan tun farko wato kenan al- Allah tabaraka wa ta'ala baya kallafa ma bayi sai abinda suke iya in ku har zai kallama musu abin da ba su iya ba to ai ba su iya ba to kuma har wala yau komi da za su aikata sai ya- sai da ira- iradan Allah da mashi'an Allah da da qada'in Allah da qadaran Allah na'am to kaga inda qada da qadar ya zo ke wa ma tasha'una illa an yasha Allah Tam- in- tam- tambaya idan muka ce mutum yana da zabi ya zaɓa ma kansa aikin kirki ko al- ra- ko- wan- ko- ko mummuna to tambaya allah yana da iko kan kan ya shiga irada ɗinsa da da- da- da yadda ya so ya shi- ya hana shi yin abin da ya so ya aikata eh in ba kaman kace allah bai da iko mutane ne ke da iko wato kila abin da ya- mutane yake ba su yake sa su ko su koma ga jabra suna suna koma tsarafa ɗaya ne wato a tsaraf ɗaya a ce allah ta'ala ya ba mutane zaɓi su suke da iko su zaɓi abin da suke so a tsaraf ɗaya can ƙuryan ƙarshe sam allah bai ba kowa zaɓi ba shi ya hukumta komi duk tasarrufinsu kuma shi ke to a a tsaraf ɗin tsakiya a tsai- a tsakiya in ka in ga za sai ga cewa eh akwai iradan mutum akwai iradan allah akwai mashi'an mutum akwai mashi'an allah eh, a kamar yadda yake a cikin masuri ni ni- ni- in- ka- ni- kana- ni ina da- ina da nufi kai ma kana da nufi amma kana da iko ni ban da iko wato idan idan idan muƙaddara wani ya yi niyan aniyan ya aikata mugunta muguntan nan kuma za ta auka akan waɗansu bayi ne shi ya zartar da shawara zai yi zai wannan mugunta to ba kaga ya zaɓe ya mugunta ba kamar ya dasa ba mai kashe bayan allah a masallacin juma'a ya gama ya riga ya gama shirki zai wani to in allah bai so ba to allah bai da iko zai hana to kaga to wannan yana nufin kenan shi mutumin ba yana da irada ko bai da irada to amma eh, yana da mashi'a ko bai da mashi'a Ya- yana da nufi yana da yana yana da ganin dama to amma kuma Allah ta'ala yana da nasa nufin yana da nasa ganin dama yana iya tamfarin da ga- ganin damansa in ya so saboda ko ya ka- ba ko ya kare su waɗannan da ya so ya kashe kuma yana iya kyale shi da abin da ya so sai ya rike shi da abin da ya so ya sakanta ma waɗannan baya da yadda Allah ya so saboda haka idan idan ya iya niyyar mummunan aiki sai aka kama hannunsa daga mummunan aikin sai bai iya yi ba to tambaya yana, yana da lada ko yana da zunubi ku gaya mini ya yi niyyar mummunan aiki amma sai bai yi ba zai aikata kamar zai karkashe bayan allah ya riga ya zartar sai ko sai aka da aka ce aka ce ai operation fail to tambaya yana da zunubi makashin kai ne yana da yana na mahalata wannan mujirimi ne saboda da ba don allah ya bai yadda ba da ya yi to in ya auku mafa in ya auku mafa kuduransa da iradansa ne ko ko allah bai da iko a nan allah yana da iko allah ya kyale shi da aniyansa kuma so nan da ya ma z- allah zai musu sakamako shi kuma zai rike shi da mummunan aikinsa saboda haka kaga bannan ba- ba yana nufin an ɗauke mu mutum zaɓi ba ne komi ya yi dama in Allah ya yi wasu ya ce dama ya- haka Allah ya yi kamar yadda wasu tamam suka ga su rashin hikima da komi ne ya faru sai ka ga ɗan adam ya yi ɓarna sai ce haka Allah ya kaddara haka Allah ya kaddara dama ko dama ko da bai ko da ma bai bai bai fito ba ma sai sai wannan ranan zai mutu to amma fa an kashe shi ne wani ne ya bi shi ya kashe wai amma kuma suna cewa dama haka Allah ya kaddara ranan zai mutu shi yasa wannan ya kashe shi sai in wannan mutum ya irin wani sai mu ce Allah kaddaro maka irin wannan kisan kai sai ka ji ya ce ha za ka sha kan tuwa ya ka ce Allah ne kaddar ai mummuna aiki ka ce Allah ne kana neman ka ce Allah ne mu mummunan aikin ba mutum ne mu mummunan aikin ba Mhm. amma Allah mai iko ne kan komi haka ne wato ainihin abin al- al'amarin ba ba za ka je eh, ka ƙure ƙarshe na wuri ɗaya ne ba ko ka ƙure ƙarshe na wuri ɗaya ba za ka tsaya tsakani ne an fahimta ai. ba za ka ce komi muƙaddari ne dan adam bai da zaɓi ba za ka ce a Allah ta'ala ya ƙyale mu kowa komai da abin da ya gada mai Allah ta'ala ya ƙaddara abu ya kuma ba mutane zaɓi kaga duka suna aiki wa ma tashauna illa an yasha Allah sai mutum ya nasa mashi'an sai Allah ya nasa in in in in ya so ya ya shiga tsakaninsa da abin da ya so inna la yaqulu bainal mar'i wa qalbi yana shiga tsakanin mutum ma da zuciyarsa amma ba yana nufin in in abin ya yiwu wai sai a dora ma Allah laifin ba shi wanda ya in laifi ne ko ba lura ba to haka nan shi ma da har wala kitabut tauhid da wake ina jin wannan ya ya wadata wa insha Allah wannan a cikin usulul kafi a wannan da, da ma tafsir a yashi amma wa'ansu ba'adin su mun karanta kamar na tafsir mun karanta waɗansu su Ah, na ta- tafsirin a yashi da isnadinsa la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha daga ruwayan himran bin muhammad bin muslim daga ɗayansu imma imam baqi wa imma imam sadiq alaihi masalam yake cewa ah, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yace maftarada Allahu alaiha wus'aha yace abinda aka abinda aka faranta mata laha ma kasabatu alaiha ma kasabatu har yanzu a faɗin la tahmil la tahmil alaina isran kama hamaltu wa alal ladina min qabl a cikin kafi shi yan irin wannan daga hadisin amr bin marwan ya ce na ji abu abdullahi yana cewa manzo allah sallallahu alaihi wa ali ya ce ya ce an ɗauke ma al'umma ta abubuwa hudu nan hudu aka faɗi a wani wuri mun karanta tara ne ma nan ya ce ainihin ah, abinda suka yi kuskuren su haɗa'uha wa haɗa'uha wa nisyanuha wa ma ukurhu alaihi wa ma lam yuqiqu abubuwa hudu ce ana kuskuren wannan al'umma da manton al'umman da abinda aka tilasta su a kai da abinda ba su iyawa وذلك قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هيا زوات علشان آه، أيضا إذا كما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان تو إن شاء الله abin da ya rage za mu kawo wa'yansu ba'arin ruwayoyi dangane da fadalan ya ko wani nan wani daga wani ruwaya cikin ayashi ban san ko na karanto ba ko ban karanto ba na karanta cikin irin shi a ruwayan baya na batun na batun isra'i to shi kenan zan karkar maganar da da wa'insu fadaloli na ƙarshen bakara wannan a cikin tafsirin ayashi ya ce daga katada ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance in ya karanta wannan aya amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi hayya kammala suran yakan ce wa haqqullahi inna allaha inna lillahi ka kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi alfi sanatin fadahu fadahu indahu fawqa al-arsh fa anzala ayatin fahtama biha al-baqara fa ayyuma baitin qur'a qur'ata fihi lam yadhuhu shaytan aje mun karanta wannan baya wannan wannan wa'in ayo daga amanar rasul kinan zuwa karshen aya yace wannan ayoyi ne wanda Allah ta'ala ya rubuta su ya sa ƙarƙashin al'arshinsa da shekara dubu biyu kafin ya halicci samai da ƙasa ya saukar da wannan ayoyi ya cika bakar da ya ce duk gidan da aka karanta wa'annan ayoyi to shaidan ba zai shiga gidan ba daga zurara da himran duk dai a cikin tafsirin ayashi ne ya ce yayin da suka yi zama duku ujibu yayin da suka yi roƙo an an samu su la yukallifu lahu nafsan la wasa yayin da kuma suka ce aka ce la yukallifu lahu nafsan illa wasa ya ce mafha ma ganin bayanin komai a ciki amma tsarkakan bayi wanda Allah ya sanar su suna ganin bayanin komai wannan Allah ya sanar da manzansa manzansa kuma ya sanar da magadansa magadan saboda haka masa magadansa sun san ma'anansa kuma cikin ma'anonin ma sukan gaya mana wanda za mu iya hankalin mu zai iya ɗauka saboda haka ba muhallin mai wani dogon bayani ne kan wannan ba tun da alif lamin in nafsu shi aka maimaita irin na farkon bakar alif lamin saboda haka alif lamin din kawai za mu ci a cikin na'am akwai akwai ruwayoyi daban-daban da za ku gani a wa'ansu ba'alin ruwayoyi in ka duba tafsirori kamar ma'anar akhbar tafsirin ayashi tafsirin kummi wanne wanne za ka ga ainihin an ce maka alif lamin na bakara yana nufin kaza ne alif lamin na ali imran kuma yana nufin kaza ne kamar nan akwai cikin ma'anar ahbar daga imam sadiq alaihi salam a hadisi na sai ce ya ce wa amma alif lamin fi ali imran kaga ma'ana alif lamin na ali imran da banki da na bakar ya ce fa ma'anahu ana lahul majid ana lahul majid kaga alif din nan ana kenan lam kuma allah mim kuma majid ana lahul majid sai allah ta'ala ce alif lamin to shi yan wannan kuma za ka ga a tafsirin ayashi shi ma ya kawo ruwaya da da yake na ce muku zan kawo muku ruwaya daga baya zan muku tafsiri mai zuzu ne yanzu sai daga baya sai in zo sai in bi ruwayoyin insha Allah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wayannan kalmomin ma su ma ma'anonin su ya gabata a cikin ayatul kursi allah babu ubangiji in ba shi ba rayayye tsayayye ma'anan rayayye da'iman tutur azaliyan kuma sarmadiyan rayayye ne bai mutuwa ayyu mai tsayawa da al'amura da mai tsayayye da kansa ma'ana bai dogara ga kowa ba shi ke gudanar da komi bai bukatan kowa ba kuma bukatan komi nazzala alaikal kitaba bil ya saukar maka da littafi da gaskiya musaddiq lima bayna dai shi littafin mai gaskata abin da yake gaba gare shi na littattafai kenan akwai littattafai da aka saukar kafin alkur'ani to shi alkur'anin nan yana gaskata waɗannan littattafan da suka gabace shi kinaya ga kai yana nufin ga kai wannan manzo sallallahu alaihi wasallam bil haq ya saukar da shi da gaskiya ma'ana da adalci da gaskiya da hujjoji mai tabbatar da abubuwa daga cewa daga wajen Allah ne mai tabbatar da cewa wannan abu daga Allah ne wato ma'anan da gaskiya ke ya saukar maka da gaskiya wato da hujjoji da suka nuna lallai wannan alƙur'ani qur'anin ba zai zama daga wajen wani ne zo lallai sai dai daga wajen allah mahalicin kowa da kowa da daga wajen wani ne da an ga sassaɓawa da masu mai yawan gaske na kuma an ga abubuwa daban-daban na ajizancin mutum inda mutum ne ya yi ba ma wannan daga wajen allah ne wa'an zanar taurata wal injil sannan kuma ya saukar da taura da linjila taura ga annabi musa alaihi salam linjila ga annabi isa alaihi salam in aka lura akwai bambanci tsakanin nazala da anzala nan ya ce nazala alaikal kitab ana nufin ma'anan nazala ya sassaukar anzala kuma ya saukar wato yana nufin kenan a taura da linjila jumlatan wahidatan aka saukar da kowanensu an saukar da shi ne kawai an gama sau ɗaya kawai aka ba annabi musa a taura sau ɗaya kawai aka ba isa linjila to amma alkur'ani an sassaukar ne ba an dunkula alkur'ani aka miƙa masa ba a rika saukar da su ayoyi ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan domin ya dace da yanayin lokacin da aka saukar a saukar da shi a daidai lokacin da ya dace ya magana akan abin da yake da munasaba da wannan kuma dun ya tabbata a zukatan mutane kaɗan kaɗan don haka ayoyin makka suka, suka zama suna magana dangane da uh, tauhidi da nubuwa da ma'ad kuma suna hana waɗansu miyagun ayyuka na jahiliya suna, ta, suna kuma umurtar mutum da tsarkake kai to ga sunan ga sunan sai kuma da aka zo madina sai kaga abubuwa kuma sai su bayan tauhidi ya kafu shi kuma sai ya zama kuma hukumce hukumce su kuma sai suka zo wannan da yake madaniya ce za mu ji abubuwa daban-daban to kaga shi sassaukarwa aka yi a yayin da manzon na yake maka abubuwan da aka saukar a maka sun bambanta da abin da yayin da yake madina yayin da yake madina farkon zuwansa sun bambanta da abin da ya da karshe amma cikin hikimar Allah da aka tashi hada alkur'ani ba jera shi a jerin da ya sauko ba sai aka jera shi ta ƙa'idan karatu ba ƙa'idan maudu'i ba sai aka sa dogayen surori a farko matsakaitan surori a tsakiya gajejjeru a ƙarshe haka zalika kuma idan a cikin aka samu wata aya in ta ya fi kama da wata sura sai ta zama ana aka sata sai a kira ya tafi daidai amma ka zo ma'ana kowanne sai ka ga sai dai a ce maka wannan ta sauka a wuri kaza ne shi yasa kuma wanda duk ya nufi alkur'ani da tunanin littafi ne irin littattafan da ya sani to lallai zai ga shi ba zai gane komai ba ba yana nufin hargitsatsen abu ba ne tsararren abu ne amma bisa hikiman allah yadda ya tsara shi sai ya tsara shi ya dace da karatu to ta wani lokaci siyakin ma yakan dace da ma'ana ta wata fuska alal misali duk inda ka ɗiba alkur'ani ka karanta ko ina ne ka datsa ka karanta in ka karanta rubu'i na alkur'ani ko nusufi ko hizbi na yi ina gaba ma ka ɗauki kamar juz'i ko hizbi ko nusufi ko rubu'i ka karanta sannan dawo baya baya ko da rubu'i ka ɗauka ka karanta to za ko ina ne kuma a cikin alkur'ani sai ka ga an tunatar da kai tauhidi an tunatar da kai kai wane ne an tunatar da kai ina ne mako ana wanda ya aikin kirki yana samun kyakkyawan sakamako wanda ya mummuna yana samun mummunan sakamako ko ina ka ɗauka alƙur'ani hudar lil muttaqi to ko wannan hikima ce ta Allah da an ce mawdu'i ne kamar yadda ake yin ba ake yin abu a mashi babi sai a ce suratul jannati duk sai a ta labarin aljanna kamar an ce suratul nari sai a yi ta labarin wuta a ce suratun kiyamati to da ainihin karatun ba zai daɗi ba kira ma da ana yin wannan da wani in gaskiyar magana ma aka ci wa zai ce ba zai karanta suratun nari ba kullum suratun jannati kawai zai karanta amma duk inda ya za a da alƙur'ani sai ya ji labarin wuta da aljanna sai an ba shi labarin duka to to kaga cikin hikimar Allah sai ya zama haka nan yake So, don haka ba mau- ba yana bin maudu'i bane ba yana bin jerin sau- saukar da shi bane yana bin wani tsari ne na daban cikin hikimar Allah kuma ba mutane suka yi mitin suka tsara alkur'ani ba. ko da ganin alkur'ani ba aikin bil adama bane ba hatta hatta rubuta shi ba kwamiti ne wani halifa yayi ya zauna ya kwakwafa shi ba har ya ma- aka manta da wani wata aya daga baya aka samu ta aka zo aka dasa ta a wani wuri ba wajen manzo Allah aka ji jerin ai in sura ta sauka sai ce kusa ta a- in aya kai ta sauka sai ce kusa ta a suran da ake ce mata kama har sai kammala kuma ya karanta ma jibril wannan alqur'ani marataini kowace kowane ko- kowane ramadan yakan karanta masa marra daya a- na karshe ya karanta masa marataini wanda ya nuna a ce akwai nizamin karatun alqur'ani tun tun lokacin annabi masu hululun da aka yayyada cewa kwamiti ne aka yi aka tsatsara shi bai kama da hankali ba kuma ya saba ma hikima kuma ma ku- ya saba ma ruwa ya tsayi son rai ne da mutane suka zo suka kikitsa suka zuba to shi alkur'ani an sassaukar nazmanan nazala kenan nazala alaikal kitaba bil haqq sai yace kuma wa m- m- musaddiq lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil kaga anzala da nazala da bambanci ya sas- wancan ya sassaukar wannan kuma ya saukar wa'annan littafai min qablu a taurar da linjira ke ne ke nufi min qablu hudan linnas tun kafin alkur'ani kenan ya saukar da attaura da linjira to wannan alkur'ani har kana iya cewa har da ma wa'ancan hudan linnasu don shiryar da mutane wato ainihin an- an- an saukar da wannan alkur'ani ne don shiryar da mutane kowayensu mutane lokacinsu an saukar da lin- ta- a taura don s- tau- tau- shiryar da mutanen musa alaihi salam an tau- an saukar da linjila don s- shiryar da mutanen isa alaihi salam an kuma saukar da wannan alkurani don shiryar da dukkanin mutane don shine kamar alkawarin allah na ƙarshe zuwa ga bil'adama wa anzalar furqan sannan kuma ya saukar da furqani mararrabiya kenan ko abin da ke rarrabe tsakanin haqq da batil to wannan Allah ta'ala ya nuna ya saukar da alqur'ani sai kuma ya ce ya saukar da furqani to furqan wani suna ne na alqur'ani wato da wata ibara kana iya kana iya faɗan abu jumla sannan ka keɓanci wani abu kana iya faɗin jumla sannan ka fitar da wani a keɓe kana iya faɗan keɓantacce kuma sannan ka so- ka ka- ka- ka- ka sa ka fi kawo jumla kama a cikin agonon ɗin da Allah ta ake cewa ah, mun baka sab'ul masani sai ce wal qur'anul azim sab'ul masani kuma suratul fatiha ne qur'anul azim kuma fatiha na ciki kaga sai da aka kawo keɓantacce sannan aka kawo shamili wanda ya haɗa duka ana iya kawo duka a kuma ke- keɓance kaɗan da ambato wato kenan an saukar maka da alkur'ani kaga gaba ɗayan alkur'ani ke sai kuma aka ce kuma an saukar da ƙur'ani wato shi wannan kuma yana nufin ma'ana alkur'anin nan an saukar da abin da ke rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ƙur'ani ke abin da ke tantance tsakanin ƙarya da gaskiya wanda za ka iya gane wannan gaskiya ne wannan ƙarya ne ma'anan furƙani abin da ke bayyana tsakanin ƙarya da gaskiya da cikin kafi daga imam sadiq ya ce alƙur'an aljumlatul kitab duk littafin gaba ɗaya tun daga farkon sa ƙarshen shine alƙur'ani wal furqanu al muhkamu al wajibu al amr bi to furqani kuwa abinda aka muhkami wanda ya zama wajibi a aiki da shi muhkami shine abinda aka bayyana sanata aka ce ku yi kaza ko ku bar kaza hukumce hukumce yi bai yi kaza don yana da kyau bar kaza don bayi da kyau an rarrabe wanda ya zama an- yi- yi bari su ne su ne furƙani to kaga shi furƙani ɗin yana cikin alƙur'ani eh ko ba lura ba Eh, saboda kaga ba fu- ƙur'an daban ne furƙan daban ba to kuma ana iya ce ma ƙur'ani furƙan eh din yana da tsakanin haƙa wal batil to me ma'anan cewa an saukar da furƙani kuma ma'anansa an ƙarfafa magana ne bayan an ce an saukar da sassaukar da alkur'ani sai aka ce an saukar da furqani har da a cikin jawami har wala daga imam sadiq ya ce alfurqanu kullu ayatin muhkamatun fil qur'an dukkan aya muhkama ayan da muke ce mata muhkama ita ce wanda ta- ta kunshi hukunci bayanin ta asarin yi bari muhkama ke ayatul ahkam da wata ibara ana ce muhkama abinda ma'anansa ya fito a sarari sabanin wanda yake an ba da misali ne amma ne yana nufin wanda na- na hukumce-hukumce a cikin ƙummi da tafsirin ayashi har wala yau daga imam sadiq ya ce alfurqanu kul- huwa kullu amrin muhkam wal kitabu huwa jumlatul qur'an alladhi yusaddiqu fihi man kana qablahu min al anbiya yace ainihin furqani shine duk al'amari wanda yake muhkami kuma kitab shi alkur'ani gaba ɗaya shine jimlar alkur'ani wanda yake gazgata abin da ya gabata na abin da aka saukar ma annabawan da suka gabata a cikin iladu shara'i daga annabi sallallahu alaihi wa alihi yace sumiyar qur'anu furqanan li'annahu mufarriqul ayati was-suwar yace an kira alqur'ani furqani saboda yana rarrabe ayoyi da surori an unzirar fi gairar alwa wanda aka saukar ba alloli ba alluna ba kamar yadda aka saukar da daura alloli wa gairar musa ba kuma a takarda ba ya ce attaurat wal injilu wal zabur unzirar kulluha jumlatan fil alwahi walwara amma attaura da linjira da zabura an saukar gaba ɗaya ne a dunkule a alluna da takardu alkurani an saukar da a takardu ne an zo da takarda ne aka ba annabi A'a. an ba shi a alluna ne a amma a taura an ba annabi musa a alluna ne innal ladhina kafaru bi ayati llahi lahum adhabun shadid wa inda suka kafirce da ayoyin Allah suna da azaba mai tsanani wallahu azizun zuntiqam Allah kuma buwayi ne mai daukan fansa mai wato waɗanda suka karyata da ayoyin Allah bayan an saukakku daga gare shi saukakku wace min kutubil munazzala wa gaira da ayoyin Allah suna da yawa ma'anan aya alama wadda take nuna ma'anan take ma'anan aya kenan alama to ayoyi wayannan jumlan kalmomin da aka sassauka alwara ana ce musu ayoyi don alamomi ne sannan kuma sauran ayoyi ma na Allah saukakku ko ba saukakku ba wanda suka karyata bayan sun tabbatar ko da gani wannan daga Allah ne saboda amma suka yi taurin kai suka yi butulci suka ce san ba su yarda to wannan akwai azaba mai raɗaɗi gare su saboda kafircinsu ma'ana ɓoye gaskiya ma'anan ah, na manta in ce ƙur'ani ma asa- asalin shi ma daga ma'anan ma'anan ƙur'ani daga ma- ma'anansa ab- abin da ake ta karantawa sha karatu shine ƙur'an a luga wato an- wanda ake abin da ake ta karantawa shine ƙur'an daga ƙira'a aka samu suna daga ƙira'a aka samu ƙur'an abin da ake yawan yawan karantawa to furqan kuma abin da ke rarrabe to wanda suka karyata da ayoyin nan suna da azaba mai tsanani wallahu azizun Allah ta'ala buwaye ne gagarau wanda yake wato galibin la yughlab la yughlab min at-ta'dhib wanda yake rinjaye ba za a hannu ga barin eh, azabarsa wato wani in yi- in yi- in ya saba masa ba kuma zai iya ƙin tashi ranar lahira ya kuma ƙin shiga wuta ba ko ya ƙya azurta shi ba ya ce san bai yadda ba ko ya tawaye ya ce in an je lahira ya ce ya- ko ma an ana tashin kyama ya ce menene a ce kyama ya ce an kyata so da ko kuma an ce shiga wuta ya ce an kya shiga da ko in za a buge shi ya dambe da mala'ika ko kuma za a mishi tambayan kabari ya darara ma mala'iku harara su ji tsoro su gudu wannan bai isa ba ko shi waye to Allah buwaye ne ba a ifin ƙarfinsa kuma zuntuka mai tsananin ɗaukan fansa wato kenan ya rama abin da aka yi wato in an yi in an yi masa ya rama Allah ta'ala yana gwada mutane ne idan suka ga sun yi an kyale su zai su ɗauka kamar sun wuce da shi ne Allah shi Allah ta'ala ya ba su ya ba su dama ne su zaɓa ma kansu don ranar ranar ɗaukan fansa na nan tafi in kaga an ɗauki fansa a nan ɗan ƙaramin ɗaukan fansa ne kwalan ma'asa ko nan ta ƙamna min dangane da mutanen fir'auna da suka fusata allah ya ɗauki fansa a kansu tun anan amma ba shi kenan ba nutsar da fir'auna da jama'ansa a ruwa ba shi kenan an gama ba saurana ranar lahira ko to kaga ƙaramin intikama ne wannan babban intikama sai can inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama Allah wani abu baya boya masa a ƙasa ko a sama tambaya ana iya yin wani abu Allah bai sani ba don shi Allah ta'ala zukata ma yake kallo ba gaɓoɓa ba na abin da su mutum zai aiki zahiri ga abin da ya nuna mutane kuma masu kallon zahiri su ce kaza ne amma shi allah ta'ala zuciyarsa yake kallo shi kuma ya san dalilin da ya sa ya yi in ya yi ne don aidun nuna ya sani to shi ba abin da ya ɓoye masa a sama ne ko a ƙasa wa huwa ladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha shine yake sawwara ku a cikin cikuna na uwayenku kenan yadda ya ga dama shi ke suranta suran mutane yadda ya ga dama mutum ya fito da kamannun mutane daban-daban ko ta ko tagwaye ko wanda suka fito ciki ɗaya sai ka kowa da irin kamannunsa saboda allah ta'ala ke sawara shi yadda ya so ina abin alajibi da mutum shine kowane mutum da ka san shi ainihin unique ne daban yake da kowa kaga idan masana'anta ya kera abu kamar masana'anta ya kera motoci sai ga mota masu iri ɗaya lambobin su komi da komi irin su ɗaya injin su iri ɗaya hakan aka yi sabulu dunkulan sabulu duk sai ya zama irin shi ko wani abu dai sai ya zama duk iri ɗaya ne amma shi su mutane sai aka yi ba sai dai su yi kama da juna amma kowa daban yake daban gaba ka ci ɗinsa wani abu ne daban al'ajibu wallahi wato ba wa'yansu mutane biyu da suke isu irinsu ɗaya ne hatta a halittansu kowa ne ya mashi akwati muryansa daban sai duka ji muryan wani ya yi kama da nawa amma kowa da nasa daban a masa zanen hannu daban kowa da zanen hannunsa ba ma zanen hannu mutane ban sun gano ashe zanenukan na da yawa akwai zanen kunne ma da zanen ina ne har ma da ido ma yana da wani irin abin da ake ganewa da ido yanzu ma mutane sun daina amfani da manna hannu ido su kirowa kowa da irin irin nasu kuma irin launin ido kowa da launin duk duniya kowa ya launin idonsa daban ba wa yansu mutum bai masu launin ido iri ɗaya to kaga irin wannan makama kowane mutum an yi shi daban yake da kowa kuma tun daga adam har ya zuwa wanda za a yi hurin kawo a kansu kowa daban yake to shi ke yin wannan nan ya ce na sura mutane daban-daban wani wani a yi shi da kyau wani kuma a yi shi kyan da ɗan sauƙi-sauƙi karin ce masa mummuna kyan da sauƙi yadda Allah ya ga dama namiji ko mace to in to in ko har Allah ya yi irin wannan halitta ko aka yi shi daban daban da kowa to kai mai kake tsammanin ka wani abu sai zama ya ɓoya wajen Allah dangane da wanda yi bai fayo 'yan su mutane iri guda biyu iri ɗaya ba ballantana su da kirkita masa wani ne kowa kowa ya yi shi daban ne to ya za a yi wani al'amarin sa ya ɓace masa ya san komai game da kowa a cikin faƙih daga imam sadiq wadda ke na ci zan kawo muku raya daga baya amma zan ɗan gutsoro ɗan kaɗan ya ce ainihin allah tabaraka wa ta'ala in ya so ya halicci halitta yakan tattara duk surori ne tun daga tsakanin a- wanda nan da zai halitta har zuwa adam wato shi dan wane dan wane dan duk gaba ɗayan halitta gaba ɗaya sai ya tattara surorinsu sai ya zaɓi wani sura zai yi wannan saboda haka sai ya yi wani ya kama da wani saboda haka kar a ce wannan bai kama da wani ba ya yi kama da wani don shi allah ta'ala zai duba ne shi wan- shi wannan da ya halitta ɗan adamu ne. to tun daga adamu har zuwa shi sai ya duba sai ya ba shi kamar da ya gada sai ya fito a kamannin wani amma ba wancan ne bai dawo ba don akwai al'al- al'amarin ban mamaki da kamannu ni wani na taba jin wani wani wani ya gaya min ni ban karanta ba na taba na sha faɗin wannan a wannan ne wani ya ga wani a wajen hajji ya ce a wane ne sai ya ce ai ba shi bane sai ya ce amma ko kai kama da shi ba ba ba ba kai- ba kai makaranta a sudan ba ya ce tun da nake ban taba zuwa sudan ba Ya ce "Oh, ajib amma dan uwanka bai taba ya ce to ya ce ya ce mishi ai ka sani kowane mutum ana yin shi guda 40 idansa to ne a wajen wannan ni ban san ko da gaske bane amma wani sai ka rantsewa ne ne sai ya zama ba shi bane to kuma da yadda Allah ya ga dama yake sura wasu ana yin kama irin wannan daban al'ajibi wani sai ka ga ka ce wani kasan wani sai ci shi bai taba sanin shi ba sai ga amma ka- ba ku da dangantaka ya ce san bai taba ganin shi ba wannan a jirgi haka za mu taso daga daga daga- ina na- na- na fito daga Iraq ne na ga wani dan Najeriya ne sai na gan shi ya yi kama da wani wanda muka yi makaranta sai na ɗauka ko ɗansa ne sun ce kai sai ce ce mishi kai wani dan wani ne sai ce a shi bai san shi ba sai ya tabbata ya tabbata shi wannan inyamuri ne shi kuma wannan bahaushe ne ya ce shi bai san shi ba wasa bai ma iya hausa ba a ce a ce to ka gani amma kamar nu haka nan yadda Allah ya ga dama sai mutane su yi kama sosai to yadda ya- Allah ne ke zaben suran da ya ga dama ya mutu amma in yi kaman fa ba shi ne wannan ba kar mutum ya yi wahamin cewa wai kamar duk auko masu wahamin cewa wani ne ke dawo wani an mutu ne ana dawo da haka nan ne ai da ba a manta tarihi ba duk wanda ka gan shi shi daban yake da ana mutu da an ana in an in an haifi wani ana dawo da na da ne da sai ya ba mu labarin lokacin da ya zauna a da ko ba haka bane akwai ruwayoyi dangane da wannan amma ba zan karanta ba. lokaci ya ƙure mana insha Allah har da ma aya ta gaba huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun wannan akwai bayani dangane da wannan wannan ayan tana da dan tsawo kuma insha Allah in muka zo karatu na gaba na dan yi bayani insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir Allah ka ga lamar da mu abin da muke karanta shirye da mu da shirye da ke ciki ka ba mu ikon aikata ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Otro. Ahorro mucho.
Allah ya kwana.